tsaya wai da una sannan kuma suka bar muzdalifa cikin dare wai kaddamu ila gabar kamaru suka gabata idan lokacin da wata ya koya zuwa filin muna حدثنا ابن abin da بكير yake nufi alhaji idan ya zo muzdalifa kwana yake a muzdalifa bayan an yi sallah asuba a je filin mash'arul haram a yi ta ambatan Allah har sai rana ta fito ba rana ta fito sannan a tafi mina a je a yi jifa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da waɗanda suke raunana mata da yara ƙanana sun je muzdalifa kafin gari iwaye sun tashi da suka tashi sai suka tafi mina kuma da suka je mina da daddare sai suka saurara sai da aka yi assalatu sannan suka yi jifan shedan saboda haka shine yake bayanin irin wannan shi yasa hatta a wajen malikiya suka ce kwana a muzdalifa ba wajibi bane sai dai an so saukacce wajibi amma kwanan ba wajibi bane mandubi ne saboda haka idan da dalili ya sa mutum bai kwana a muzdalifa ba in dai ya sauka to shikenan ba wani abu da za a ci sannan kuma ila yau yakan je da wuri wato wanda ya kwana ya tafi da wuri bai tsaya a mashal haram ba kaga shi ma ba laifi kenan sannan ya nuna kenan za a iya jifan shedan da asuba kafin rana ta hudu wanda a malikiya dai an sani cewa sai rana ta hudu ake jifan ranar sallah amma wannan hadisi ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da Abdullah bin Abbas da iyalinsa da mata da yara sun tafi da wuri dan su jifa bayan sun gama jifan dan su bar gurin da wuri kafin su kowan mutane ta hana a iya jifa a cikin sauki na'am حدثنا ابن بكير حدثنا الليث مم.
عن يونس مم.
عن ابن شهاب قال سالم Salim dan Abdullahi dan Umar yace وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما Abdullahi dan Umar Allah ya dade su ya kasance يقدم رأفة آله yana gabatar da raunanan iyalinsa فيقفون عند المسعد الحرام tsaya a mashal بالفجر haram a muzdalifa da بليل daddare فيذكرون الله عز da tabbatan وجل Allah mai girma da buwaya ما بدا لهم abin da ya bayyana a gare su ثم يرجعون قبل أن sannan su koma يدفع kafin liman ya yi tsayuwa ya dawo ya tsaya وقبل أن يدفع kafin liman ya taho daga muzdalifa فمنهم من يقدم منا akwai wanda yakan je mina لصلاة الفجر sai dai fitowa alfijir ومنهم من يتجمع بعد ذا akwai بعد wanda sai bayan ذلك alfijir ya fito yake karasowa فإذا قدموا idan suka gabato تمول sai جمرة su yi jifan su ta rana ba ta fito ba وقال ابن عمر رضي الله عنهما يقول Allah da Umar ya kasance yana faɗa أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi rangwame a cikin wancananka حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
ala قال ya ce بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من دم بليل Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikin daga Muzdalifa da daddare ni da iyalinsa muka tafi.
حدثنا علي حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول Ya ji Abdullahi dan Abbas yana cewa أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة ina cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabata a Muzdalifa في بعضة a cikin آله raunana daga iyalinsa.
حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء أن أسماء أنها نزلت Cewa Asma'a ta sauka ليلة تبين daren Muzdalifa عند a المزدلفة Muzdalifa فقامت sai ta تصلي tsaya tana sallah فصلت sai ساعة sallah tsawon sa'a ɗaya نعم ثم قالت sannan Asma'u ta ce يا بني ya kai ɗan ɗan nawa هل غاب القمر wata ya faɗi قلت لا sai na ce a yana nan فصلت ta ساعة ƙara yin sallah dai tsawon sa'a ɗaya ثم قالت sannan ta ce هل غاب القمر wata ya faɗi قلت na نعم ce yanzu wata ya faɗi sai قالت ta ce فارتهلوا mu tashi mu tafi sai فارترحلنا muka tashi muka tafi ومضينا muka yi tafiyan mu حتى رمت an الجمرة muka je sai jifan shedan ثم رجعت sannan ta dawo فصلت الصبح في منزلها sallah asuba a wajen da ta- da ta sauka فقلت لها sai na ce يا هنتا ya ke wannan ما أرنا إيه.
ما أرانا إلا قد قسلنا ba ma gani na ba na ganin mu sai ko mun yi gaggawa mun yi sammako قالت ba يا na ganin mu sai ko mun yi sammako kala ta ce ya bunayya kai yaro kai wannan dan nawa إن رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wa sallama أذن للذقن yayi rangwami ga waɗanda suke matafiya حدثنا محمد بن بكير مم.
أخبرنا سفيان مم.
حدثنا عبد الرحمن مم.
وابن القاسم مم.
عن القاسم مم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت saboda haka zu'unu jam'u za'inatin ne shine macen da take shiga cikin darbuka wadda ake wato zamantowa ana boye ta sannan daga baya sai aka sake shi akan dukkan wata mamace na'am استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم sauda matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ليلة البدر.
daren da aka yi wato kwa- kwanan arfa kwanan muzdalifa وكانت سكينة ta kasance mace ce mai babban jiki سفتة wanda take da kiba فأذن لها saboda haka ma'anar tana da nauyi a cikin tafiya saboda nauyin jikinta saboda haka ta nemi izinin annabi ta je ta yi jifanta da wata tun kafin mutane su cika ba za Allah ya mata izinin حدثنا أبو نعيم حدثنا أبلو بن مهي- حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت daga uwan mu'mine na da Aisha Allah ya da gare ta نزلنا المزدلفة tace mun sauka muzdalifa فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودته sauda ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama أن تدفع cewa za ta taho قبل همتي kafin wato قبل mutane همتة الناس mutane su cuɗanya وكانت امرأة mace بديئة ce mai nauyin tafiya فأذن لها annabi ya mata izini فدفعت قبل همتة ta الناس taho kafin cikowar jama'a وأقمنا muku muka tsaya حتى أصبحنا har sai da muka waye gari نحن mu ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ثم دفعنا به sannan muka taho da taho manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فالآن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم wallahi a ce ni ma na nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كما استأذنت سودته kamar yadda saura ta nemi izinin ji Aisha أحب إلي من ya fi soyuwa a gare ni ya fi soyuwa a gare ni min mafaruhin bihi daga abin da zan farin ciki da shi babu man sai muka gano ashe ita ta yi wa kanta wato kiyamar laili ta nemi sauki da mu ma mun sani da hakan zami babu na'am من يصلي الفجر بجميع babun wanda bai sallah asuba a filin muzdalifa ba ya taho wajen jifa حدثنا عمر بن حفص بن قياس نعم.
حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني أمارة عن عبد الرحمن بن عبد عن عبد الله رضي الله عنه قال daga abdullahi dan mas'udin yace ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ban taba ganin an da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba صلى صلاة بغيره قال yayi wata sallah ba a lokacin ta ba إلا sai ko صلاتين salloli guda biyu جمع بين المغرب ya haɗa والعشاء tsakanin magarba da isha وصلى الفجر ya yi sallah asuba قبل kafin ميقاتها lokacin ta حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى mun مكة fito tare da abdullahi dan mas'udin zuwa maka ثم قدمنا sannan جمعا muka zo muzdalifa فصلى yayi الصلاتين sallah guda biyu كل صلاة وحدها kowace sallah بأذان ita kadai da kiran sallar ta da iqama وإقامة مم.
والإشاء بينهما eh da kuma sallar isha tsakanin su ثم صلى wal الفجر asha'u wal asha'u wal isha'u isha tana tsakanin sai sallar asuba
حين فضل حين طلع الفجر yayin da alfajir yake to قائل yana mai cewa يقول eh, mai cewa yana cewa طلع الفجر ko alfajir ya ke to وقائل يقول wani yana cewa لم يدري الفجر alfajir bai ke to ba ثم قال sannan ya ce إن رسول الله صلى الله عليه وسلم lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال ya ce إن هاتين الصلاتين lallai wa'annan salloli guda biyu ولنا wilata an juya su an wakati ma daga lokacin su fi hazal makani a wannan gurin المغرب a والعشاء garba da isha فلا يق- فلا يقدم الناس جمعا eh, mutane ba sa zuwa muzdalifa حتى يقيموا hatta yukimu sai sun yi jinkiri da su وصلاة da الفجر kuma sallah asuba هذه الساعة a wannan lokacin ثم وقف sannan ya tsaya حتى أسفر har sai da gari ya haske ثم قال sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لو أن أمير المؤمنين aha أفاض الآن Abdullahi dan Mas'ud ya ce ina ma sarkin mu'minai zai tafi yanzu أصاب ai السنة da ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فما أدري قوله ban sani ba a qauluhu kana asra'a maganar su da yace ya fi gaggawa an dabbu Usman ko ko tafiyar ta sayyidina Usman yanda ya faɗa kuma hakan aka yi sai yake gani dan da yi magana ne sayyidina Usman ya tafi ko kuma Usman din ya riga ya tafi yake magana
radiyallahu anhu Allah ya dade sayyidina Usman amin bada mai zai yi lafi bai gushe ba sayyidina Usman yana tarbiya hatta rabar har jamratan sai da ya je daular Aqaba idi fara na sallah babba babu matayi da ba'u min jam'in babu idan an je Muzdalifa an sauka to yaushe ne ake tawa daga Muzdalifa حدثنا حجاج بن منهال مم.
حدثنا شعبة بن الحجاج نعم.
عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه yace na halarci Umar dan Haddabi Allah ya dade shi صلى بدم الصبح yayi sallah asuba a Muzdalifa ثم وقف sannan ya tsaya فقال sai ya ce إن المشركين lallai mushrikai كانوا sun kasance لا يسيرون ba sa yin dawafin ifara حتى تطلع الشمس har sai rana ta hudu ويقولون suna cewa أن ذي السبيل dutsen gunkin sabiru ya fito musu da rana وأن النبي صلى الله عليه وسلم wa annan nabiyya cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam قال فهم ya saba da su yahudawa ya saba da jahiliya ثم أفاض domin ya kwararo ya taho قبل أن تدلو الشمس kafin an taɗalu a shamsu kafin rana ta hudu باب التركية والتكبير إنقلات نهر babin da yake bayani akan yin talbiya da kabbara washe garin ranar sallah babba حين يرمي الجمرة lokacin da ake jifan dutsen shedan والانتداب في السير da kuma wato yin sauri a cikin tafiya حدثنا أبو عاصم بحاق بن مخلد مم.
أخبرنا جري بن جريج مم.
عن عطاء مم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل cewa annabi sallallahu alaihi wasallam فأخبر ya goya farin dan abbas فأخبر الفضل sai shi fadol yake ba da labari أنه لم يزل يلبي bai wuce bai na yin talbiya حتى رمى الجمرة har ya jefi jamra حدثنا زهير بن حرب نعم.
حدثنا وهب بن جرير مم.
حدثنا ابي مم.
عن يوسف عن يونس الايلي مم.
عن الزهري مم.
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما a Usama ta dan Zaidin Allah ya yi da su ruwa sahabi daga sahabi kenan Abdullahi dan Abbas daga Usama ta dan Zaidin كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة yace shi Usama ta dan Zaidin shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya akan dabbarsa daga tawowarsa daga Arfa zuwa Muzdalifa ثم أردف الفضل daga Muzdalifa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya farin dan Abbas ila Minan zuwa Mina قال yace فكلاهما da Fadalu dan Abbas da kuma Usama ta dan Zaidin duk sun ga mun قال Ehe.
لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي annabi sallallahu alaihi wasallam bai wuce ba yana yin talbiya حتى رمى جمرة har العقبة sai da ya jefi jabral aqaba باب فمن تبات فمن تمتع بالعمرة إلى الحج babin da yake bayani akan ayar da Allah ya ce wanda ya tamattu'i da umra zuwa aikin haji فما استيسر من الهدي lalle ya bada abin da ya sawaka daga hadaya فمن لم يجد فصيام أي ثلاثة wanda أيام في bai samu ba الحج ya azumi kwana uku a cikin aikin haji وسبعة إذا رجعتم ya azumi kwana bakwai bayan ya dawo daga aikin haji تلك عشرة كاملة wannan guda goma kenan cikakku ذلك لمن لم يكن أهله هابر المسجد الحرام wannan azumin da za a yi ko ga wanda shi iyalinsa ba mazauna bane a cikin wato harami ba mazauna bane a cikin masallaci mai alfarma حدثنا إسحاق بن منصور نعم أخبرنا النذر أخبرنا شعبة حدثنا أبو جمرة قال مم.
سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة na tambayi Abdullahi dan Abbas daga Umara wato daga aikin haji a daga Ah.
tamattu'i na aikin haji فأمرني بها ya umarce ni da tamattu'i وسألت عن الهدي na tambaye shi wace irin hadaya za a yi آه فقال sai ya ce فيها جذور za a ba da raƙumi أو بقرة ko saniya أو شاة ko akuya أو شرق ko a yi tarayya a yanka aku dabba في في دم a cikin jini da za a zubar قال yace وكأن ناسا كرهوا kai ka ce mutane sun zama ba sa son a yi samar fiye فنمت sai ne bacci فرأيت في المنام na gani a cikin bacci na كأن إناسا كأن إنسانا ينادي حج مبرور kai ka ce wani mutum yana kiran cewa aikin hajjin nan da aka yi karɓaɓɓe ne ومتعة kuma متقبلة umarar da aka yi karɓaɓɓiya ce فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما na je wajen abdullahi bin abbas Allah ya da su حدثته na gaya masa abin da na gani فقال sai ce الله أكبر Allahu akbar سنة أبي القاسم صلى الله عليه ai وسلم na gaya muku sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال yace وقال آدم Adamu bin Abi Iyas yace وهب بن جرير aha وبندر أها.
من عن شعبة أها.
امرة su arwaya umratun mutaqabbila wa hajjun mabrur نعم باب ركوب البدن لقوله babu za a iya hawa dabbobin da aka kawo za a soke za a yi hadaya da su za a iya hawan su والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم بها خير Allah ya ce raƙuma mun sanya muku alamu ne na samuwar ubangiji a gare ku فاذكروا- Iya a cikin ta akwai alheri gare ku, Na.
ba ambaci sunan Allah a gare ta sawafa ababen jerawa.
فإذا وجبت جنوبهما Idan ya zama tuwa gargarin su ya fadi bayan an soke su, فكلوا su da منها gare ta.
وأديموا القارئ Ku ciyar da wanda yake mai bara da kuma wanda yake bijirowa ba tare da yayi bara, da wanda yake kamewa da wanda ya zo bara duk ku ciyar da su.
كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون Haka muka hore muku dabbobin nan ku ci, ku hau, ku yi amfani da su ko kwa gode wa ni'imomin Allah da yi a gare ku.
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم lan yanala laha luhumuha naman dabbar da ake sokewa ba Allah ake kaiwa ba ba jiran ake kaiwa Allah ba ba abin da Allah zai da wannan walakin yanalu huttaqawa minkum tsoron Allah da gare ku shine zai sadi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala نعم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم amma haka Allah ya hore muku dabbobin ni'ima dan ku yambaci Allah ku girmama Allah akan ta وبشر المحسنين yi wa masu kyautata aiki bishara قال مجاهد Mujahid dan Jabarin yace سمية البدن an ambaci taguwa da badanu نعم لبدنها saboda kibata والقانئ kanu da aka faɗa السائل almajiri da yake bara والمضطر mutar kuwa الذي أسر بالبدن wanda yake zuwa wa- da taguwar من غني daga wanda yake mawadaci أو فقير وسائر الله sha'irul lahi نعم وسائر الله sha'irul lahi kuwa استئذام البدن shine girmama ita taguwar da za a soke واستعجله da kuma wato girmama ta a samu mai kiba babba والأتيب a tiku da aka faɗa كتبه من الجبابرة shine wato yancinsa daga wanda suke jababira ويقال ana cewa وجبت سكرتي إلى العربي ta faɗi akan ƙasa ومنه أجمت الشمس yana da gare shi cewa rana ta faɗi حدثنا عبد الله بن da haka يوسف ma'anar wajaba tana zuwa da ma'anar faduwa kenan
حدثنا عبد الله بن يوسف مم.
أخبرنا مالك مم.
عن أبي الزناد مم.
عن الأعرج مم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam رأى رجلا يسوق بدنة ya ga wani mutum yana furo taguwa فقال Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa اركبها an wannan taguwar فقال sai ce إنها بدنة ya rasulullahi taguwar nan fa ta hadaya ce na hau فقال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اركبها yace ka hau mana saboda annabi ya ga ya wahala ya kusan halaka saboda rashin hawa annabi ya tausaya masa فقال إنها yace بدنة ai taguwa ce ta hadaya na hau فقال Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa, "Ka اركبها hau mana na ce maka." ويلك في الثالثة A cikin magana ta ukun Annabi ya ce, "Kai tonka." أو الثالثة Hmm, Ko a cikin ta biyu.
حدثنا مسلم بن إبراهيم مم.
حدثنا هشام نعم.
وفي وفي بن الحجاج مم.
قال مم.
حدثنا قتادة مم.
عن أنس رضي الله عنه نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم Cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam رأى رجلا يسوق بدنته ya ga wani mutum yana furo taguwa.
فقال اركبها Yace, "Ka hau taguwan nan." قال إنها بدنة Yace, "Ai taguwa ce." قال اركبها Yace, "Ka hau na ce." قال إنها بدنة Yace, "Taguwa ce fa." قال اركبها ثلاثا Yace, "Sai da suka haka su uku." باب من ساق البدن معه Babu wanda ya furo taguwa tare da shi.
حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما Sai Abdullahi dan Umar Allah ya da su قال ya ce تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hajji wada'i yayi tamattu'i da umara a watannin aikin haji.
بالأمرة إلى الحج Da yin umara zuwa aikin haji وهدى ya ba da hadaya فساق معه ya koro الهدى da hadaya tare da shi من ذي الحليفة daga Zulhulaifa.
وبدأ رسول الله صلى Annabi الله sallallahu عليه alaihi wasallam ya وسلم fara فأهل بالأمرة ya harama da umra ثم أهل sannan بالهدي ya harama da aikin haji.
فتمتع الناس Mutane ba su suka yi tamattu'i ba.
مع النبي صلى الله Hada عليه Annabi sallallahu alaihi وسلم بالأمرة wasallama da yin umara إلى الحج zuwa aikin haji.
فكان من الناس من Akwai أهدى wanda ya zo da hadaya daga cikin mutane فساق ya الهدى koro hadaya ومنهم من لم يهدي akwai wanda bai zo da hadaya ba فلما قدم النبي صلى الله عليه bayan da annabi sallallahu alaihi وسلم wasallam ya zo maka قال qala lin nas ya ga mutane من كان منكم أهدا wanda yake ya taho da hadaya فإنه لا يهل شيء ورم منه ba zai warware daga abin da yake wani abu da ya haramta a gare shi ba حتى يقضي حجه zai zauna da haramin sa har sai ya gama aikin haji ومن لم يكن أهدا منكم amma أحدا wanda bai taho da hadaya ba فليسلك في البيت idan ya dawafin daki da mai alfarma وبالصفا والمروة yayi sa'ayin safa da marwa وليكسر ya ya aske kansa وليهلل to ya cire haraminsa ya ci gaba da kuma zama sai abin da hali ya ɗau aikin hajjin daga baya ثم ليهل بالحج shine daga baya ya harama da aikin hajji فمن لم يجد هدايا wanda kuma shi da hadaya yayi wannan tamattu'in yayi umara ya warware sannan ya ɗau aikin hajji فليصوم ثلاثة to أيام zai azumin بالحج.
kwana uku a cikin aikin hajji وسبعة إذا رجالي zai yi kuma guda bakwai idan ya dawo zuwa ga iyalinsa فدا فهين قدم مكة don haka ya dawa fi lokacin da ya gabato maka واستلم الركن ya tsotsi rukunin wato hajjal aswad أول a شيء farkon kewaye ثم خف ثلاثة أبواب sannan i sassarfa sassarfa su uku a dawafi na farko ومشى أربعا ya tafi a nitse a sauran dawafin guda hudu da suka rage daga bakwai فرك أهين وباء طوافه yayi بالبيت nafilar dawafi yayin da ya gama dawafi da daki عند المقام a daidai ركعتين makamin ibrahima ya raka a biyu ثم سلم sannan ya sallama فانصرف sannan ya juya فأتى sannan maza الصفا Allah sallallahu alaihi wasallam ya je dutsen safa فطاف بالصفا والمروة yayi dawafi da safa da marwa سبعة دواب kewaye bakwai ثم لم يهلل من شيء ورب منه sannan annabi bayan ya gama dawafi ya gama sa'ayi bai warware komai da gare shi ba ya ci gaba da zama da haramin sa har zuwa aikin hajjin sa ya gama ثم قضى حجه sai da ya gama aikin hajjin sa wani hada hada ya huwa sannan ya mashari soke hadayar sa ranar sallah babba wa afada sannan ya dawafin ifara da daki fadaba bil baiti ya dawafi da daki thumma dakhala min kulli shay'in haruma minhu sannan sun mahalla sannan i warware daga dukkan wani abu da ya haramta a gare shi a aikin hajji wa fa'ala mithla ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man ahada wanda ya hadaya shi ma irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wa saqa ma saqa al hadi min wanda ya Allah.
koro hadaya daga cikin mutane shi ma haka i irin yadda manzon Allah yi wa an urwata an karɓo daga uwatu anna aisha radiyallahu anha cewa Aisha Allah ya dada ita aka baratu an nabi ta ba shi labari daga manzo sallallahu alaihi wasallam fitta masu'ati bil umrati ila al a hajj cikin tamattu'insa da yayi na umara zuwa aikin haji mata mata'un nas ma'ahu mutane sun yi tamattu'i tare da manzo sallallahu alaihi wasallam الذي أخبرني سالم gwargwadon yadda Salimu dan Abdullahi dan Umar ya bani labari radiyallahu anhu ma rasulullahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu man istara alhadi min al-tariqi babu wanda ya tawo aikin hajji sai su yi hadayarsa a hanya حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد مم.
عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله بن عمر abdullahi dan umar ya faɗa رضي الله عنهم لأبي allah ya yarda da su ya faɗa da abi ga babansa أجم ka tsaya فإني لآمنها ni ba na amincewa a gare ta أن تتصدى عن البيت ta iya yiwuwa a hana ka a toshe ka ga barin zuwa aikin hajji قال ya ce إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ba damuwa don na yi harama da aikin hajji an hana ni saduwa da ɗaki zan yi kamar yadda muka yi tare da manzo sallallahu alaihi wasallama وقد قال الله
za mu je لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ya ce goyi kyakkyawa ya kasance a gare ku da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da abin da za ku yi idan kuka yi irin yadda manzon Allah ya yi to shine ku kun yi daidai da haka ni ma nan idan na taho kuma yaƙi ya ɓarke a maka tsakanin Hajjaji bin Yusuf da Abdullahi ɗan Zubairin, to zan yi yanda aka yi lokacin da muka taho da manzon Allah Quraisha suka hana mu zuwa ɗaki.
فأنا أشهدكم Ina shaida muku, أني قد أوجبت على نفسي الأمرة ni na yi niyya a kaina na yin umara, فأهل بالأمرة ya harba da umra, قال sannan ya ce, ثم خرج bayan ya fita, حتى إذا كان ya da ya je بالبيداء waje da ake kira bai dawo.
أهل بالحج والأمرة Sai ya ce kai bar ma in yi kirani irdaki sai ya goya aikin hajji akan umararsa.
وقال Ya ce, ما شأن الحج والأمرة ai aikin hajjin da umara in an yi niyya bai zama ba, إلا واحدة sai إلا aiki ɗaya واحد ne abu ɗaya ne ba abin da za ka yi wani sabo umar ta riga ta shiga cikin aikin hajji
ثم استر sannan الهدايا ya siya hadaya من قديد daga guri da ake kira kudaidu ثم قدم sannan ya gabato maka فطاف لهما طوافا ya yi واحدا ɗawafin aikin hajji da umara ɗawafi ɗaya نعم
sannan ya hilla فلم يهل bai warware ba حتى إذا كان بالبيداء نعم hatta halla min huma jami'an نعم har sai da iwarware daga gare su baki ɗaya aikin hajjin da umara باب من أشعر babin wanda ya ishari ya tsaga wato tozon dabbar da isiya ta hadaya وقلد بالهذيفة ya kuma بالهذيفة rataya mata takalmi ita hadayar azal hulaifa ثم حرم sannan kuma ya raba da aikin haji وقال نافع na biyu ya faɗa كان ابن عمر رضي الله عنهما mai gidansa abdullahi dan umar allah ya da su ya kasance إذا أهدى من المدينة idan ya ba da dabbobin hadaya yana madina قلده yana rataya musu tambatsai وأشعروا بالهذيفة yana tsaga musu tozo a zulhulaifa يكون في شك زناري yana yin الأيمني suka a cikin tsagin tozon dabbar da zai aika na bangaren dama bin shukuratu da wuka وجهها قبل الأكل alhali fuskarta tana kallon alƙibla ba da kasan halin kasancewarta tana durƙushe.
حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله مم.
أخبرنا معمر عن الزهري مم.
عن أروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة مم.
ومروان قال مم.
خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga Madina يجيب بعشرة ما بعائزة من a أصحابه cikin tsirari na ɗari da da- a cikin wato dubu da goma sha daga cikin sahabbansa حتى إذا كانوا بذي الحليفة yayin da ya kasance a Zulhulaifa قلد النبي صلى الله عليه وسلم annabi ya tagalidin hadaysa sallallahu alaihi wasallama وأشعره yi mata ish'ari ya tsaga tuzanta وحرم بالأمرة ya harama da umra حدثنا أبو نعيم حدثنا أبلغ عن القاسم أنا عائشة رضي الله عنها قالت daga ummu minena na Aisha Allah ya da gare ta ce فتلت eh نعم آه نعم على على إيدا.
يد بدن النبي صلى الله عليه وسلم ni nan tifke igiyar da aka daura wa dabbobi ko raƙumin manzo sallallahu alaihi wa sallama na hadaya نبي يدي da hannuna na tifke igiyar ثم دلدها alladaha sannan annabi irata ya mata sambatsai وسألها ya mata ish'ari ya tsaga tozanta ya وهداها ba da ita hadaya فما حرم عليه شيء suka taho da ita annabi ya koma annabi da ya bayar da aje a soki yana madi- yana madina babu abin da ya haramta a gare shi كان أهل له wanda da da ya zamanto an halatta masa dan mutum ya aika da hadaya a je maka da ita a soke an tafi ba a je ba ba za a ce an haramta masa wani abu ba a ba abin da za a ce an haramta masa ba kamar wanda shi idan ya tafi da ita to ba zai yi komai ba duk abin da zai yi ya zamanto an haramta masa har sai an soke wannan taguwar amma wanda aika yi ba abin da zai yi babu Babu fata- qatalil fatali qara'il fatali lil-buduni.
fatali فتل الفلاح babu بالبدن tufke ratayen da ake sawa dabbobi raƙuma da shanu.
والبقر
Sam.
حدثنا مسدد حدثنا هيا عن عبيد الله قال مم.
اخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصه رضي الله عنهم Daga hamfa Allah ya da gare ta, قالت hamfa Allah ya da ita ta ce, قلت يا رسول الله Na ce ya ma'aikin Allah, ما شأن الناس me ya samu mutane ne, هلوا ولم تهلل suka cire haraminsu daga zuwa sun yi ɗawafi sun yi sa'ayi sun yi aski.
قال اني لبت Amma رأسي walam ta halil anta, kai baka cire naka haramin ba, وقلبت Ƙala ya عليه ce, ƙala ya ce, inni labbatu ra'ati, ni na dankare kaina wa kallata da yi, na rataye hadaya ta fala uhillu, ba na warwarewa ta ahilla mil hajja sai na warware daga aikin hajji.
حدثنا عبد الله بن يوسف مم.
حدثنا الليث حدثنا ابن شهاب عن أروة عن أم عن أمرة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت Aisha ta gaya Urwatu ta gaya Amratu Allah ya ji da ita كان رسول الله صلى الله عليه وسلم Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance يهدي من المدينة yana Madina yana aikawa da shanu ko raguma na hadaya zuwa Makka ففتل قلائد عليه ni nake tufke igiyar da ake tsara ta yan hadayar ثم لا يتلب شيئا sannan annabi in ya aika baya nisanta komai da muhurimi yake مما جلب nisantarsa المهرم daga abin da muhurimi inda shi ya tafi da hadayar zai haɗu nisance shi باب إشعال البرن babin taguwar da za a je a soke ana bukata a yi mata ishari ko kuma shanun da za a soke.
وقال أروة عن المسور رضي الله عنه Urwata ya faɗa daga misuwar ɗan makarama Allah ya dade shi.
قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi takalidin hadaya, وأشعره ya yi mata ishari, وأهرم بالأمرة ya yi harama da umra.
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت Mm.
قلت Daga uwan mumin yana da Aisha Allah ya da gare ta ce, فلايد هدي النبي صلى الله عليه وسلم fataltu na tumke ratayen hadayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hannuna.
ثم أشعرها annabi ya tsaga tozanta ya وقلدها rataya mata أو sambatsai قلدتها ko ni na rataya mata ثم أتبعت بها إلى البيت annabi ya aika da ita zuwa ga ɗaki mai alfarma وأقام بالمدينة annabi ya zama sa madina فما حرم عليه شيء ba wani abu da ya haramta a gare shi حتى كان له هل a kana hillahu hillu wanda da yana halali a gare shi باب من قلد القلائد بيده babun wanda ya rataya wa hadayarsa ta kalidi shine sambatsai حدثنا ana rataya mata ne za a tone ita daga nesa ko da ta bata to an san ta da ce za a koro ta zuwa ga majazara dan a soke ta حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن هزم عن أمرة بن عبد الرحمن أنها أخبرته أن زيادة بن أبي سفيان سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها Mhm.
أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال Sha Abdullahi dan Abbas Allah ya dade shi من أهدى هديا يهرب ya ce wanda ya bada hadaya حرم عليه ما يحرم على الهادي in ya zauna a garin su to duk abin da aka hana alhaji shi ma an hana shi حتى ينهار هديه har sai an je an soke hadayarsa قالت أمرته Amra almajiran na na Aisha ta ce فقالت عائشة رضي الله عنها Aisha Allah ya da gare ta ta ce ليس كما قال a Ibn Abbas bai faɗi daidai ba ba kamar yadda ya faɗa ba ne آه، رضي الله عنه Allah ya yarda da Abdullahi dan Abbas kaga nan Aisha ta yi wa Abdullahi dan Abbas gyara amma yadda dama takan gyara sabai da yawa shi yasa wani malami littafi akan irin gyaran da Nana Aisha ta ci na sabai dangane da abin da suka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama آه، حتى ya sa masa suna al-ijaba fi masarakarhu Aisha al-sahaba al-ijaba fi ma istadrakarhu Aisha al-sahaba na'am نعم حتى ينهار الهدي har sai an soke hadayarsa نعم أدنى. أنا فتوت البقلاء ده هدي لا، لا، رسول الله عائشة تتي، صلى الله آه.
عليه وسلم Abdullahi dan Abbas da ya ce idan mutum ya aika da dabbobi a soke ya zama kamar mai aikin hajji ko da yana garin su abinda aka hana mai aikin hajji an hana shi ba haka bane ni ce wanda na ra- na tifke abinda annabi irataya wa hadayarsa da hannuna na tifka sannan annabi irataya mata sun makalla da ha rasulullahi biyadihi annabi sallallahu alaihi wasallam da hannunsa irataya mata Sun sun ma'ana- masa biya ma abi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ita wannan wato ta- hadaya tare da babana sai na Abubakar a shekara ta tara daga hijira san da sayyidina Abubakar ya zama amirul hajji فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء annabi da ya aika da wannan hadaya ba wani abu da yake ya haramta a gare shi wanda da ahallahu Allahu lahu Allah ya halatta masa shi حتى نهر الهدي An- aka je aka soke hadayan nan نعم الحمد لله to ya isa alhamdulillah
Allah ya saka da alkhairi amin Allah ya jikan maka amin Allah kama aikin hajji bata. amin da annabi rahama
na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غزوة بني قريظة yakin banu quraiza وفي اليوم الذي رجع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة a cikin ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo Madina جاءه جبريل عليه السلام Laka Jibril ya zo masa alaihi salam عند الظهر yayin wato azhar وهو يغتسل في بيت أم سلمة alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wanka a gidan Ummu Salama فقال yace a ɗakin Ummu Salama yace أو قال أو أو قال وضعت سلاها ya Rasulullahi kai ka cire mayafin ma makaminka فإن الملائكة لم تضع أسلحتهم ina tabbatar ma da cewa su mala'iku suna can sun yi dandazo ba su cire makaminsu daga wuyansu ba وما رجعت الآن إلا من طلب القوم eh ba ta fake ba yanzu zuwa ko ina sai ko cikin neman mutanen nan فانحض بمن معك إلى بني قريظة da haka ka tashi ta da wanda yake ta da kai ku tafi zuwa bani kureza فإني سائر أمامك ni ina mai tafiya a gabanka أزل أزلزل بهم zan je in fara girgiza su وأقذف في قلوبهم الرعب zan jefa firgici a cikin zukatansu وسار جبريل في موكبه من sai na الملائكة jibril ya tafi a cikin jama'arsa وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama مؤذنا yana mai sanar da mutane فأذن في الناس manzon Allah ya sanar da mutane من كان سامعا مطيعا duk wanda yake jin magana ta duk wanda yake biyayya ga abin da ne umarni ولا يسلين الأثر إلا في بني قريظة kada ya kuskura isallar la'asar sai a bani quraiza واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم ya sanya ibnu ummu makatumin ya zama shine halifa a madina وعلى الراية على علي بن أبي طالب ya ba da tuta ga sayyidina ali dan abi talibin نعم نعم وق- وقدمه إلى بني قريظة ya gabatar da shi zuwa bani quraiza وصار عليا sayyidina ali karamallahu wajahu ya tafi حتى إذا دنا من حسنهم har yayin da ya kusa shiga cikin garinsu سمع منها مقالة sai ya ji wata mummunan magana da ake faɗa ga manzon sallallahu alaihi wasallama وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موكبه dan kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawo a cikin jama'arsa من المهاجرين والأنصار daga wanda suka yi hijira da wanda suke yi mutanen Madina حتى نزل على كير من آبار قريظة har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a cikin rijiya daga rijiyoyin Banu Quraiza يقال لها بير عنا ana cewa wannan rijiyar Bir Anna وبادر المسلمون إلى امتثال أمره musulmi sun yi gaggawa zuwa bin umarnin manzon sallallahu alaihi wasallam ولعبوا من فورهم sun zabara da gaggawarsu وتحركوا نحو قريظة sun tafi wajen dawo wato bani Quraiza وأدركتهم الأثر في الطريق sallar la'asar ta same su akan hanya فقال بعضهم shashin su yace لا نصليها إلا في بني قريظة ai mu la'asar ko rana ce za ta faɗi ba za mu yi ba sai mun je banu Quraiza yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa كما أمرنا yanda ya umarce mu حتى إن رجالا منهم har wasu mazaje daga cikin su لدي أثر بعد الإشاء ba su ma الآخرة yi la'asar din nan ba sai bayan sallar isha suka je bani Quraiza suka yi la'asar magariba isha وقال بعضهم wasu kuwa a cikin wanda suka fito suka ce لم يزل إلى ذلك ba fa haka ake nufi ba da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam وإنما أراد سرعة الخروج kadai annabi yana nufin gaggawar fitanmu da za mu yi mai gaggawa mu fita kafin lokacin la'asar.
فهو في الطريق Saboda haka tun da lokacinta ya yi muna kan hanyar tafiya za mu tsaya mai sallar.
فلم يعرف واحدا من الصائم
Kowanne jama'un nan guda biyu ya yi riko da fahimtarsa ba wanda ya aibata wani idan da kallon wannan bai iya ba ko wannan bai iya ba a'a saɓanin fahimta ba matsala ce da za ta kawo saɓani a cikin al'umma ba.
هكذا تعرف الجيش الإسلامي Haka nan rundunar musulunci suka motsa نحو بني قريظة suka tafi wajen Bani Quraiza أرسالا ƙungiya-ƙungiya حتى تلاحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم har suka haɗu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ثلاثة آلاف su mutum dubu uku ne, والخير ثلاثون فرسا doki talatin ne, فنازلوه سون بني suka قريظة sauka a cikin wato garin Banu Quraiza وفرضوا عليهم الإنكار suka wajabta tsarewa a gare su.
ولما اشتد عليهم الإنكار Yayin da tsare Banu Quraiza ya tsananta, عرض عليهم رئيسهم كاو بن أسد shugaban Banu Quraiza ya bijiran musu shine Kabu dan Asadin.
ثلاث خصال Yin shawara iga mutanen sai ce ga zaɓi guda uku.
إما أن يسلموا Ko dai mutanen nan baki ɗaya yanzu musulunta, ويدخلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم في دينه mu shiga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ويامنوا على دمائهم mu وأموالهم amince wa dukiyanmu da kuma rawukanmu وأبنائهم da ƴaƴanmu da ونسائهم matanmu وقد قال لهم hakika ya gaya musu kuwa ناجي na rantse da Allah لقد تبين لكم أنه لبني مرسلين kun tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ne mursali وأنه الذي تجادلون tajidunahu fi kitabikum kuma tabbas manzon Allah shine wanda kuke samun sa a cikin littafin ku وإما أن يغفروا ذراريهم ko dai ku kashe wato zirarihim a ziriyar ƴaƴansu da ونسائهم matansu da hannunsu yake gaya mu shawara farko mu musulunta mu miƙa wuya shawara ta biyu kowa ya kashe ƴaƴansa da matansa da hannunsa sannan mu fita wajen manzon Allah a yakin mutuwa mun san ba mu da wani abu da muka bari a ba sai dai mu mutu ويخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسيوف eh mus- mhm, musuluntina ku fito zuwa ga annabi da takuba a zare
ينادونه suna yin fito na fito حتى يذكروا بهم har sai sun yi nasara da su أو يقتلوا عن ko a آخر kashe su gaba ɗaya وإما أن يهجموا على رسول الله wannan ta biyu kenan na uku kuma to mu fada wa annabi da sahabbansa da yakin وأصحابه da sahabbansa ويكبسوهم يوم السبت kuma mu fada musu ranar asabar لأنهم قد آمنوا أن يقاتلوا saboda ai sun sani cewa lokacin ranar asabar yahuda ba ma iya yin komai turan asabar mu yaudare su mu- mu fada musu da yaki فأبوا أن يجيبوا إلى واحدة من هذه القتال الثلاث mutanen garin baki ɗaya suka ki yadda su amsa da guda ɗaya ba su yadda su musulunta ba ba su yadda su kashe 'ya'yansu ba ba su yadda kuma su yaƙi manzon Allah ranar asabar ba وحينئذ قال سيدهم كاوي a nan ne kawo ɗan asalin ya ce musu
إن في- in izajin in zi'ajin wa gazabin a cikin girgiza da fushi ما بات رجل منكم aha, منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدار هازما babu wani daga cikin ku tun san da mahaifiyarsa ta haife shi babu wanda ya taba kwana a kwana ɗaya a cikin rayuwarsa yana mai wani yanke akan tsari ولم يبق لقريظة بعد رد هذه القتال الثلاث ba abin da ya rage wa wa'annan banu Quraiza bayan kin yadda da shawarar shugabansu guda uku da ya kawo إلا أن يمسكوا على كل رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ko su yadda su sauka akan hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ولكنهم أرادوا أن يتخذوا ببعض خلفائهم من amma sun so su yi amfani da wannan damar don su haɗa kai da wasu daga abokanansu wanda suke musulmi لأنهم يعترفون ماذا sai hilube don watakila su musulmi ai za su san menene zai zamo ya same su إذا نزلوا على كل in sun yarda da hukuncin manzon Allah فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه da haka suka وسلم aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أن أرسل إلينا أبا لبابة abinda muke so ka aiko mana Abu Lubaba نستشيره za mu tattauna da shi mu yi shawara وكان حليفا له ya kasance mutum ne wanda yake abokin mu'amalarsu وكانت أمواله وولده في man daga te dukiyarsa da yayansa duk yana bangaren su فلما رأوه yayin da suka ga Abu Lubaba قام إليه رجال mutane suka tashi zuwa gare shi وجه هذا وجه حشر النساء والصبيان يبكون في وجهه mata da yara suka barke da kuka a fuskarsa فرق لهم farqa lahum sai tausayin su sai ji tausayin su وقالوا yace يا أبا لبابة suka ce kai Abu Lubaba أترى أن نن- أن ننزل على كل محمد kana ganin abin da zai fi mana mu mika wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال نعم yace wannan shi yafi muku وأشار بيدي إلى أنفه yayi nuni da hannunsa zuwa wuyansa يقول yana cewa إن إنه الدم domin ba abin da za a yi muku in ba kisa ba kuna dama mi kauya kashe ku zami ثم علم من فوره bayan nan kuma sai sani أنه قال الله ورسوله ya tona wani abu daga sha'anin ma'aiki kamar ya ha'inci Allah ne da manzon Allah فمضى على وجهه saboda haka ya shuɗe a bisa fuska sai tawarsa ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم da ya dawo bai je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi Abu Lubaba حتى أتى المسجد النبوي ya je masallacin manzon Allah na Madina فرفض نفسه بسارية ya daure kansa a jikin fula ta masallacin manzon Allah وحلف yayi rantsuwa أن لا يهله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ba wanda zai kwance shi ko zai mutu sai in manzon Allah ya dawo ya yafe masa ya kwance shi da hannunsa وأنه لا يدخل الأرض ولا قرية أبدا kuma ya alƙawarin shi da kasar Banu Qurayza har abada فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه saboda abin da ya وسلم aikata أمره yayin da labarin sai ya sauya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وكان قد استمتعه annabi ya ga jinkinsa قال sai ya ce أما إنه لو جاء لي amma da waje na izo da i wannan laifin لاستغفرت له da na nema masa gafara ubangiji أما إن أما in kai fa'ala ma fa'ala فعل amma tun da ya aikata abin da ya aikata ya tafi masallaci daura kansa فما أنا بالذي أدركه من مكانه ban isa ni na kwance shi daga nan ba ya kai kansa ga Allah حتى يتوب الله عليه sai in Allah ne ya karɓi tubar sai min izini in kwance shi وبرغم ما أشار إليه أبو ذبابة dangane da abin da Abu Lubaba ya nuna musu قررت قريزة النزول على حكم رسول الله صلى الله wannan عليه yadda وسلم da tabbatar da Qurayzawa za su sauka akan hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ولقد كان في استطاعة اليهود اليهود haƙiƙa ya kasance a cikin ikon Yahudawa أن يتحمل الحصار الطويل ya zamanto sun ɗauki tsarewa mai tsaho لتوفر المواد الغذائية saboda su za su iya zama a daɗe ba wato ana tsare da su saboda yawan kayan da suka tara na abinci والمياه da والآبار ruwa da suka tanada da rijiyoyi ومناعة الوصول da kuma irin wato ganuwa masu tsayi da za su kare su ولأن المسلمين كانوا يقاصون البرج القارب kuma saboda cewa musulmi suna kwankwaɗar sanyi mai ƙwarrasa jiki والجوع da الشديد yunwa mai tsanani wal ju'a shadida وهم في العرائس su kuma suna fili fetal مع شدة ga التعب tsananin gajiya الذي اعتراه wadda ta bujuro musu مواصلة الأعمال dangane da ayyuka da suka dinga yi na yaƙi a jere من قبل بداية tun daga farkon yakin ahzab إلا أن الأحزاب sai dai cewa yakin ahzab إلا أن أحزاب sai da قريظة illa anna harba quraiza yakin quraiza كانت حرب الأعصار yaƙi ne na jama'a فقد قذف الله في قلوبهم Allah ya jefa musu firgici a zukata وأخذت معنو- مع- معنويات tanharu تنهار.
ƙarfin su ya haɗe yana rushewa وبلغ هذا الأن in hiyaru ila nihayati wannan karyar ta kai zuwa ƙarshe أن تقدم علي بن أبي ta طالب yadda Aliyu da Abi Talib da Zubair bin Al-Awami suka gabata وصاح عليا sayyidina Ali ya daga murya يا قتيبة الإيمان ya katibatal imani ya jama'ar masu imani والله لأذوق أن ما ذاق حمزة yau zan ɗanɗana abin da sai na hamza ya ɗanɗana أو لأفتحن مثله ko sai na buɗe wannan garin ta ƙarfin to وهي ko dai a kashe ni kamar yadda aka kashe na hamza ko kuma ne nasara na buɗe garin banu Quraiza.
وحينئذ بادروا إلى النزول على كل رسول الله صلى الله عليه jin وسلم wannan alwashin da kukan kura da sai na ali hankalin su ya ƙara tashi suka yi gaggawar sauka akan hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإتقال الرجال ma'ana suka yi sandara saranda kenan Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarni aka dinga ɗau mazaje daga cikin su ووضعت القيود في أيديهم ana sa musu mari a hannayensu هذا إشراف محمد بن مسلمة الأنصاري a ƙarƙashin jagorancin Muhammad dan Muslim al-Ansari وجعلت النساء والزراري bi ma'azilin ana rijali maza wato eh, sai zaman to ana nisantar da mata da yara ƙanana daga inda maza suke في رحاب ناجية a bangare ɗaya وقامت الأوس إلى رسول ausu الله صلى الله عليه suka tsaya wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وقالوا يا رسول الله ya rasulullahi ألف على تجيب أن يكون فيه أي نقاء ما قد علمت.
ما قد علمت kai abin da kai a cikin shanin Banu Qainuqa'a وهم خلفاء إخوان لنا حضرت su ƴan uwan wato ƙawayen ƴan uwanmu ne hawa- hazarjawa وهؤلاء موالينا wannan su ma ab- abokananmu ne فأهتم فيهم su ma hukuncin da za a yi musu ya rasulullah muna roƙon a kyautata musu فقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ألا ترضون أن أن يحكم فيهم رجل منكم kun amince in ɗauki mutum ɗaya daga cikinku ya faɗa abin da yake ganin ya kamata a yi musu فقالوا suka بلى ce eh min yadda قال zalla sallallahu alaihi wasallam yace فذاك إذا سأل ابن معاذ na naɗa wannan hukuncin zuwa sa'ad dan mu'az duk abin da yace a yi musu haka za a yi musu in yace a kore su a kore su in yace a kyale su a kyale su in yace a kashe su a kashe su قالوا قد رضينا suka ce mun gode ya rasulullahi mun yadda da wannan abin da kai mana فأرسل إلى سعد بن معاذ manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika zuwa wajen sa'ad dan mu'az وكان في المدينة sa'ad dan mu'az ya kasance a Madina لم يخرج معهم للجرم bai fita zuwa gare su zuwa wannan yakin ba saboda mikin da yake tare da shi sai fara na ko yamun yamurru ala ma'arul hadith bihi wala su'atibu zaka al-yawma min umri سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلا صراط المستقيم ولا هادي إلا صراط المستقيم سبحان ربك